الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلا الذين يسيلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصر صدورهم أو يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لتسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا سورة النساء ubangiji maɗaukacin sarki ya ci gaba da cewa wato su waɗannan mutane waɗanda aka yi umarni saboda irin abubuwa da suka dinga kaiwa da komowa na sha'ani da ya shafi jihadi da kuma samame ta ubangiji ya ci gaba da magana ce illan lazina ya siluna ila ƙaumin bainakum wa bainakum misakun magana akan cewa walau waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث سفقتموهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يسيلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق تودن بذاكو يا كيسو ko ku riƙe su ma'ana ku ribace su sai waɗanda suka zamanto cewa tsakaninku da ku da su akwai alkawari haɗin bil amni kenan akwai wani alkawari na amana tsakaninku da ku da su waɗannan babu wannan yaƙa tsakaninku da su din da kuka same su ko kuma ku ribace su babu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi alkawari da hilal bin uwaymir al-aslami ko an allazi na ja'ukum ko kuma waɗanda suka zo wajenku wa qad hasirat daqat sudurakum alhalan zukatansu ya yi kunci ayuqatilukum ma a qaumihim su yaƙe ku tare da mutanensu ayuqatilu qaumahum ma'akum ko kuma ku yaƙi jama'ar su tare da ku su ne ai mutamassiki na an qitalikum kenan sun kame gaban yaƙarku fala ta'taridu ilaihim Allah ya ce to kar ku bujiro zuwa gare su bil akazi wala wala bi qatlin kar ku kama su su zama bayinku sannan kuma kar ku yaƙe su wa hada wannan aya wa ma ba'adahu da wacce ta zo a bayanta waddu law takfuruna mansukun an shafe ta wala sha Allah da Allah ya so da sannaɗahun alaikum da sai ya ɗora su a kan ko bi an ya ƙaƙulu bakun falakatalukum shi ne sai su yaƙe ku walakin na sai dai lam ya sha'a Allah bai so ba wa an ƙafi ƙulubihi min ru'uba sai Allah ya sanya tsoro a cikin zukatansu fa'in ita marukun faman yi ƙatilukum wa alƙan ilaikumus salama idan suka ƙi su yaƙe ku suka guji yaƙanku sannan kuma suka ce a zo a yi sulhu ba ma ji arallahu lakum alayyam sabilan bil akazi wal qatali to shi kenan a je a yi sulhun wa sulhu kai sai Allah ya ce ni ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركتوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث سفقتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا آه وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ستجدون آخرين كما بسنو ذاك سامو وسدق تكنس يريدون أن يأمنوكم سنا سو wato a samu yarda tsakaninku da su bi zaharin imani an kun shi ne suna bayyana imani gare ku wa ya kuma suna imani da mutanensu bilkufri da kafirci idza raja'u ilaihim idan suka koma zuwa gare su wahum banu asdin wa bani wa banu gadfana sune banu asdin da banu gadfana kullama ruddu ila alfitnati duk lokacin da suka koma zuwa shirka wato kira zuwa ga shirka orki su fiha sai su koma su shiga suna tare da mutanensu ma'ana su koma cikin hada Allah da wani mummunan hadawa fa illam ya'tazulukum idan basu wato ki iyakanku ba shine bitarki qitalukum kenan walam yulqu ilaykum salama sannan basu yadda tsakaninku da su an samu aminci an yi sulhu ba lam yakuffu aydiyahum ankum su ba su kame hannunsu ba gaban cutar da ku faku zuhun to su shi kenan wancan aminci da sulhu babu tsakaninku da su faku zuhun bil asar ku kama su ku ribace su wa qutuluhum ku yaƙe su haitu safiqtumuhum duk inda ku same su aulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubinan waɗannan kan ko kun yaƙe su ko kun ribace su Allah ce kuna da hujja wacce take ta mabayyaniyar hujja domin sun karya alkawari kuma sun munafurce ku sai ya ce mi مسلمة وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خدعه ومن قتل مؤمنا خدعا فتحرر رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرر رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتعير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين آه توبة من الله وكان الله عليما حكيما وما كان لمؤمن بل يواغ مؤمن إن دمتم مؤمنين an ya katula mu'minan ya kashe mumini illa kada'an sai a kuskure saboda mahimmancin rai ko a shi ne mukudi'an kenan fi katalihi min gairi kasdin ya kashe shi amma ba shi yake nufin ya kashe ba misali kamar direba da mota wani mutum ya zo tsallakawa titi ya buge shi kaga bai nufin buge shi ba ko kuma ana yanka bishiya mutum ya zo wucewa bishiyar ta faɗo mishi ko kuma mai farauta ya je nufin shi ya harbi barewa ko gada ko zomo ko wani abu sai ya kashe mutum wa makana li mu'minin a yaqtula mu'minan illa kaɗa wato kwata-kwata bai kamata mumini ya kashe mumini ba sai dai a kuskure amma wa man qutila mu'minan kada'an duk wanda ya kashe mumini bisa ga kuskure bi an qasada ramiya ghairihi kasaidin aw aw shajaratin fa asabahu aw darabahu bima la yaqtilu ghaliban kamar yadda muka faɗi shi mai farauta ne ya harbi abin farautar a shi akwai wani mutum a cikin ciyawa ko kuma akwai wani mutum a bayan a bishiya ko akwai dai wani mutum cikin dajin sai kawai abin ya same shi sai ya mutu kaɗa ni kenan a wuce da mutum ko kuma mai yankan bishiya yana yankan bishiyar kawai sai abin sai ta zo ta faɗa kan mutum sai mutum ya mutu kaɗa ni kenan to duk da haka saboda mahimmancin rai fatahariru raqabatin sai mutum ya yanta wuya kisa ba shi da kyau ka kasa mutum mummunan abu ne a mu'minatin kuma mumina ko wadiyatun ko kuma diya musallamatun mu'addi ila ahli wanda mutum zai bawa waliyai na wannan gawar shi yasa in an yi mutuwa kowace gawa tana da wakilanta kar mutane su dinga yin garaje su je suna ɗaukar wa mutane gawa suna sa musu ita a kabari wa ya ka ‘yan uwarta su ne masu gawa ‘yan sun kira ka saboda mahimmancinka kusancinka da su ta shi kenan sai ka shiga cikin hidimarsu ko ana wanka jama'a su zo su taruwa ya kira ku amma in an yadda da kai shi kenan sai kai sai ka zo ka wanki gawar mace a wane bismillah zo ka wanke ta dan uwanka ne wanka ne ko kaninka ne a ko danka ko makocinka ko wani masoyinka misali iyaye da yan uwa ci ai ga wane kuwa wane bismillah zo ka wanke shi amma in ba a sa ka ba kai kuma kar kai garaje domin ƙa'ida kenan wakilan gawa haka kuma sallar gawa ba kowa ba ne kawai da ka zo ka hau kan gawar mutane ka kabbara in suka janyo ka baya kai ka janyo kanka sai sun yarda da kai in sun yarda da kai ce akwai wane wane ya zo ka ga wannan sallah an gane saboda ƙa'ida kenan mutum yana da mahimmanci wani kankan ramna bani adama wa hamallahum fil barri wal bahri ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا wato dan adam yana da muhimmanci kowane abu addini ya ajiye shi a matsayin shi to wannan diyar in ba haka ba ai sai kai baka zo ka shiga cikin masu cin a basu ko baka ciki warasatul maqatuli masu gadon wanda aka kashe su za a ba wadiya wadiyatun ila ahlihi kenan illa an yasaddaqu in kuma suka ce ka buge mutum ce to ai mun yafe ko ko ka harbe mutum ba kai nufin harbinsa ba kai gada kake so ka harba ko barewa sai ka same shi a ai wannan ai ba komai ai suka ce sun yafe ko bi ayi afuwa kenan sun yi wato afuwa to akwai azumi a tattare da kai ko kuma 'yan takuyan gaɗin kenan a diya a ba su diya ta kai kusan miliyan 200 don kusan miliyan 100 ne da saba'in da wani abu saboda yanayin naira yadda ta zama a duniya fa'in kamal maqatul min qaumin aduwwin lakum idan kuma wanda aka kashe din aka samu kuskure shi kuma a wannan lokaci ana maganan zamanin akwai gaba da yaƙi tsakanin mutane min qaumin aduwwin lakum kenan akwai kiyayya tsakaninku da su ko amma wa huwa mu'minun shi kuma mu'mini ne fatahuru raqabatin mu'minatin to shi kenan tunda shi mu'mini ne sai a yanta ku yanga mu'mina ko kafaratan kafara amma wala diyatan wala diyatan tusallima ila ahlihi li harabatihim babu diya da za a basu saboda su ana fada da su in kuka dauki kudi kuka basu kun ba abokan gaba kudi sai su sai makamai sai su yake ku kaji hikimar Allah sai ce amma za a yanta ku yanga saboda matsayin rai yana da girma wa in kana al-maqtul fa min qaumin bainakum wa bainahum misaqun nawa kenan uku kenan mu'minin aduwwin lakum bainakum misaqun idan kuma wanda aka kashe din akwai alkawari tsakaninku da su cewa ba za ku yaƙe su ba ba za su yaƙe ku ba ba za ku bari a yaƙe su ba ba za su bari a yaƙe ku ba ahalin zimmatu kenan akwai wannan alkawarukan da aka kulla tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da su hilalu to fadiyatun lahu musallamatun ila ahalihi sai a ba da diyar ga ahalinsa ko amma diyar wahiyar sulusu diyatul mu'mini ita ce sulusun diya ta mu'mini ɗaya bisa uku wani kana yahudiyan in kuma ba yahude ne au nasaraniyan ko kuma ba nasaru to shi wannan wasu lusa ushiriha in kana majusiyan sulusun ushirinta shine za a bayar wata ruru da kabacin mu'minatin alaƙatilishi a yanta ku yanga mumina saboda sababin kashe a wannan ɗin kenan ko kamar lam ya ba duk wanda bai samu wannan abin da aka lissafa ba ba a samu abin da aka lissafa ba kamar lam ya ji raƙabata بأن فقدها وما يحصلها به an nemi ku yanga ba a samu ba kamar a yanzu kenan to shi kenan fasiyamu saharaini mutatabi'ain sai a yi azumi a jere guda 60 kafaratan kafara ولنذكر الله تعالى انتقالا إلى الطعام كإزهار وبه أخذ إمام الشافعي في أصح قوليه كسر سأي أزمي قدانا قداس تنكم أجيري saboda muhimmancin rai imamu shafi Allah maɗaukacin sarki bai yi magana akan abin da ya shafi wato ciyar da wato miskinai sistin ba a wannan akan maganar imamu shafi'i tabbatan minan lashi gafara daga Allah in an yi wannan to an samu gafara kubuta daga Allah madaukakin sarki wa kana Allahu aliman bi khalqihi ubangiji masani ne ga halittunsa hakiman kuma gwani ne ko fi ma dabbahu lakum akan abinda Allah yake gwargwajewa akan bayinsa idan da Allah ya bari cewa haka sakaka wannan ya kashe wannan wannan ya kashe wannan da an ta kashe kashe ko walakum fil qisasi hayatun ya ulul albab idan mutum ya san in ya kashe za a kashe shi to zai ji tsoro saboda yana son ran shi ai ko an mutum ya san in ya soki wani shi ma an kama shi za a soke shi domin wani jurhu qisas mari yayi a mare shi kunne ya cire a cire mar kunne hanci ya cire a cire mishi hanci ciwo ya ji masa a ji mishi ciwo wal jurhu qisas to kaga zai ji tsoro ba zai yadda ya jiwa wani ciwo ba saboda ya san shi ma za a kama shi a ji mishi ciwo wannan ita ce shari'a ta adalci ta Allah amma abin mamaki yanzu sai mutum ya je ya kashe mutane kuma ko a jikin shi akwai matsala za ka ji matsalar gata nan a gaba tana da girma sai Allah ya ce ne ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما كاجي حدرين كده ومن قتل مؤمنا متعمدا كاجي wancan kadan kuskure amma wannan muta'ammidan da gangan da gangan ka zo ka samu mutane suna sallah ka bude musu wuta a zo a samu mutane suna tafiya cikin jirgin kasa a sa musu bom a kashe su to duk wanda ya wannan bari ku ji hukuncinsa tsatsauran hukunci ne wa man yaqtulu mu'minan muta'ammidan duk wanda ya kashe mumini da gangan bi an yaqsida qatalahu kaga wancan kadan menene bi an yarma gairi shi bai yi nufin ya same shi ba wannan kuma a da gangan shi ya yi tanadi dama ya samar bom don ya kashe shi bi an ya kasu da katula huke nan bi ma ya katulu galiban aliman bi imani ya san musulmi ne shi kenan sai shirya abin ya san kuma wannan abin in an sa shi zai kashe mutum aliman yana da yana son dam zai kashe mutum bindiga za ta kashe mutum ko ba haka bane sai Allah ya ce ne fa jazaohu jahannam sakamakon sa wutar jahannama sakamakon shi wutar jahannama in ya shiga kuma khalidan fiha zai dawwama a cikin wannan wutar bayan shiga wutar kuma ba wa gadaba Allah alaihi kuma Allah ya yi fushi da shi ka san ko fushin Allah ba kyau wa gadaba Allah alaihi ƙari kuma akan ƙari wala anahu kuma Allah ya tsine mishi wa gadaba Allah alaihi wala anahu wa a'ajjalahu kuma azaban azima kaga ninkin ba ninkin ka kashe mumini haka kura bi ayi zambin kutilat ko wayancan ba wasu mata ana tambaya ne yara ne mata da suke kashe su wa idan man'udatun su'ilat bi ayi zambin kutilat to wannan bi ayi zambin kutilat mai ya maka ka kashe shi to ka ji sakamakon mutum ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا كشف مؤمن الله يسير sakamakon shi faja za uhu jahannamu sakamakon shi shiga wutar jahannama in ya shiga khalidan fiha zai dawwama a cikinta wa gadaba Allah alaihi Allah ya yi fushi da shi wa rahimahu Allah ya tsine mishi wa adda lahu azaban aziman kuma ubangiji ya tanadar mishi azaba wacce take mai girma a cikin wutar jahannama ko Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu wanda suke irin waɗannan ɗabi'u Allah ya hane su amma in masu hannuwa ne Allah ya hane su wannan aya sababu nuzuli ha sanadin saukanta anna rajulan akwai wani mutum yuqalu lahu baqisun ana kiransa baqis aslama huwa wa akuhu hisham shi da dan uwansu suka musulunta sai suka yi musulunci mai kyau ala yaddi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a hannun manzon Allah suka musulunta kaga duk mutumin da ya musulunta a hannun annabi ai ya karɓi musulunci da dumudumin sa bil madinati a madina thumma inna maqisan shi maqisu wajaba akahu maqtulan wata rana sun rabu da dan uwan hisham yana kawai sai ya zago sai ya zo samu an kashe shi suwa suka kashe shi su ne bani na jarin fa aka bar sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya gudo ya zo ya ba annabi labari ya ce an kashe ɗan uwana hisham manzo Allah cewa ya kashe shi ya ce bani na jarin fa arsala ma'ahu rajulan sai manzo Allah ya ce to a kira min wani wanda ake kiransa fihiru ko min bani mihrana ya ce ina fihiru dan bani mihran ya ce gashi ya ce to ku tafi da kai da muƙisun ila bani najjar ku je wajen bani najjar faƙara lahum ku ce musu inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam annan tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya amurkum annakum idza araftum aina alqatil fasallimuhu limaqis in kun san waye kashe dan uwansa Hisham to a fade shi a gaya wa muqisu shi waye ya kashe mishi dan uwa wa in lam ta'rifuhu in kuma ba ku san shi ba fa udu lahu lidiyah to ku ba shi diya a biya shi diya a biya dan uwansa diyar dan uwan shi jinin dan uwan shi a biya shi faqalu da yake mutanen kirki ne bani najari suka ce sami'ina wa ada'ana zancen da kuka zo da shi mun ji wa adana kuma mun yadda da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sami'ina wa adana amma sai dai kash an yi rashin sa'a inna la na'rifu aina al-qatil sai dai mu ba mu san waye kashe shi ba wanda ya kashe a hishamu ba mu san waye shi ba amma tunda mun yarda da abin da annabi ya faɗa to gadiya wa duhu mi ataba'iran suka kawo raƙuma lafiyayyu manya guda ɗari suka biya diya falamma zahaba min indihim lokacin da waqis ya fito ya rabu daga bani najar yana tafiya sawwara shaytana waqisa kawai sai shaydan ya zo ce a ai abinda za ka yi muqis ya ce ka kashe fihir kawai ya za a kashe ma dan uwanka an kashe shi ya ce ka kashe shi kawai shi ne sakamakon jinin dan uwanka to ka san shaidan yana da yawan rinjaye akan mutane shikenan sai yadda fata akara anhu kawai dan nemi wani guri ya nade yana nadewa yana zuwa kawai faƙatalahu sai kashi wa raqiba ba'iran ya hau abin hawan shi ko wa saqa baqiha ya kora sauran raƙuman ya hau raƙumi ɗaya ya kora sauran rajan ila makka bai ma yi madinan wajen manzo Allah ba kawai sai makka to wannan ita ce ayar da ta sauka a kan sha'anin ɗan uwan baqisu hisab sai Allah ya ce ni يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تفتغون أرض الحياة الدنيا فإن الله مغانم كثيرا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون قبيرا Ubangiji madaukakin sarki ya ce, Yawon mazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani, za zahartum safartum lil jihadi in kuna tafiya don ɗaukaka kalmar Allah, isabilin lahi ɗaukaka kalmar Allah ɗin da yake nan. Fatabayyanu ai fatasabbatu shi ne wato ku samu sabati wala ta ƙulu liman yulka ilaikum salama kar ku ce wanda ya ce muku assalamu alaikum lasta mu'minan ce kai ba mumini ba ne kai tattahuna arbar hayati duniya kuna nema da wannan wato kaya na jin daɗin rayuwar duniya ai mata a haminar ganimati kenan fa inda Allahi maganimu kasiran ganima mai yawa yana wajen Allah ne tugunekum an qitali mislihi wanda ya isar da ku wajen wato yaƙansa kazalika kuntum min qablu haka nan kuke tun can baya famanna Allah alaikum ubangiji ya muku ni'ima bimur jarradi qaulikumu shahada saboda kalmar shahada da kuka yi tace la ilaha illallah fatabayyanu ko famanna Allah alaikum bil ishhari bil imani wal istiqamati to anan ubangiji ya buɗa ku ya fito a fili imani da samun tsayuwa istikama wata bayyanu bi an taɓutulu mu'minan ko ya zamanto ya bayyana a fili kun kashe mumini bidakin fil islami kama fu'ila bikum idan wannan kashe wannan da kuka yi ko ma inda an kashe ku ba abin da ya hana a kashe ku shine waccan kalma da ya faɗa ita kuka faɗa ko wani mutum ne inna allaha kana bima ta'maluna kabiran ubangiji ya kasance masani ne ga abin da duk kuke aikatawa fa yujazikum bihi zai sakan ka muku da shi nazara ita wannan aya ta sauka riwayar abdullahi dan abbas kuma wani mutum daga cikin bani murra ibn aunin yuqalu lahu maradis ana kiransa maradis shi wannan mutum kama min ahli fadak mutumin fadak ne dan fadak ne shi wanda wannan aya shi kuma ta sauka akan sha'anin shi shi mutumin fadak ne lam yuslim min qaumihi ghayruhu mutanen shi ba wanda ya musulunta a cikin su sai shi kadai falamma sami'u bi sariyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ha harbu wa baqiya zalika ar-rajul lokacin da mutanen fadak suka ji labarin manzana ya tura da samane sai suka gudu kowa ya gudu sai shi wannan mutumin shi kadai sai saura saboda haƙinin shi a zuciyar shi ‘yan uwansu ne musulmai ‘yan sun zo suka ga ɗan uwansu kaga ai ba abin da za su mishi sai ya ɓuya da ya ɓuya bayan waɗannan ‘yan uwansa sun gudu gaba ɗaya sai da ya ji shuru can ya ji an kora an ana tafiya sai ya ji bayan suna tafiya sai ya ji kawai ko fatan dokuna sai ya ji ana irin abin da musulmai suka saba shine kabbara allahu akbar allahu akbar لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيجي سنة كبرة wannan kabbara da ya ji suna yi da ya ji suna kabbara sai kawai sai ya fito shi ya san yan uwansa ne musulmai ko annahum min ashabi fa'arifa annahum min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai san cewa jama'a ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su suka saura a wannan guri to shikenan takabbara sai biyo kawai cikin jama'a sai ya kabbara shi ma Allahu akbar la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda zana sai sauko daga kan dutse kuma ya kuma yana faɗin la ilaha illallahu muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum a'a yana yin wannan sai kawai usamatu bin zaid ya ce ku masa zobe fa gashahu usamatu bin zaidin bisaifihi ya ce ku ba zuwa ne yana zara takobi kai sai kashe shi a'a faɗa talahu sai kashe shi wasta ka gana mahu ya sa aka kora dabbobin shi ashe za a samu matsala mutum fa yana la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku kashe shi kaga wannan aya ya alladhina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykum salama lasta mu'minan tayi daidai da abin da ke faruwa a wannan zamanin musulmi yana la ilaha illallah ka zo ka kashe shi shikenan usama bin zaid ya ce ku buga mar zobe akai zobe yana ganin gwaninta ne ya cire abin nan a takobinsa kawai ya kashe shi wasu taƙa ganamuhu aka kore dabbobin shi ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأكدا وجمن زن الله إلى بأمن شر الله ثبت أغريش to ka san idan aka yi yaƙi aka tafi yaƙi in aka ji aka da akwai labari eh za a zauna a yi ta ba da labari shine hausa suke cewa labari kamar ragowar yaƙi za a yi ta zuba zance wannan ya ce ai da ba dan nayi kaza ba da ba ai kaza ba ba dan nayi kaza ba shiru manzo Allah ya rajo su Allah ya riga turo an gaya mishi ya san me ba sai aka ba shi labari fa akbaruhul kabara manzo Allah ya ce ya akai suka ce ai kaji kaji kaji usama ne wani mutum yana la ila illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam assalamu alaikum ya ga yan uwan shi ce usama ya ce mai masa zobe muka tare shi sannan kuma ya kashe shi فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وجدا شديدا take sai fuskar annabi ta canja sai fuskar manzana sallallahu alaihi wasallam ta canja faƙala alaihi salatu wasalam sai manzana ya kalli usama ya ce a taƙatuluhu iradatan ma ma'ahu a taƙatuluhu a taƙatulun rajulu ya ƙura ma ilaha illallahu ya usama ka kashe shi don ku ci ganima ku kore dabbobin shi sannan ka kashe mutum mutumin da ya ce la ilaha illallah ai usama bin zaidin hankalin shi ya tashi faƙala usama sai usama ya durƙusa ce ya rasulan maki istaghfirli ya rasulan maki ka neman min gafara ubangiji ya ma'aikin Allah sai manzo Allah ce naji قال عليه الصلاة والسلام فكيف أنت بلا إله إلا الله تشيكنا إذن أني مرمك جابر الله تعالى لا إله إلا الله كاجي جرم لا إله إلا الله إذن أني مرمك جابر تعالى إذا لا إله إلا الله إن هذا أساتا أسامة فهنك ليتاش قال أسامة usamut ya ce fama zala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi bai gushe ba yana maimaita wannan magana yana ta maimaita ta saboda girman la ilaha illallah ya ce wudittu sai na so a raina anni lam akun aslamtu illa yawma izin ya ce la dama shi ba musulmi bane sai a ranar ya musulunta to ina jama'a masu kashe musulmi mai sallah wasu ma suna cikin sallah sai a zo a bude musu wuta to ya za ku yi da jininsu ya za ku yi da la ilaha illallah su gobe kiyama da za ka yi da ita wannan fa sahabin annabi ne a zamanin annabi annabi yana nan da rai ana masa wahayi annabi shine shugaban duniya da lahira gaba daya yana magana da Allah yana da dama ya ce a yafe a yafe amma a tahazir don jan kunne ya ce to fa kaifa bi la ilaha illallah to kai da ka kashe mutane ko kake kashe mutane ko kake so kashe mutane to wa zai neman maka gafara Allah akwai hadari a ciki akwai hadari jini ba karamin abu bane kuma jinin ba fa sai na musulmi ba kaji abin da aka faɗa mumini farko na ruwan da ba musulmi ba na uku a ba musulman ba ne amma akwai alkawari tsakaninku da su alkur'ani kenan ma na fil kitabi min shay'in shi alkur'ani haka yake dalla dalla haka yake ba mutane labari duk abin da ya faru da wanda zai faru da wanda yake faruwa sai da alkur'ani ya fi ka sanin yadda za a yi da abin usamatu bin zaidin ya ce bai sanya zai yi ba da ƙarshe ubangiji maɗaukakin sarki manzala ya neman mishi kamun ƙafa a wajen allah ya ce allah ka gafarta usamatu bin zaidin saboda dalili guda ɗaya kaga zuciyar shi usama bai yi domin ai manzo Allah ya tambaye shi sai ce a qala ha taqiyatan yace wallahi ya rasulullahi ni a zato na ya faɗa ne dan ya kare rayu lafiyarsa da dukiyar shi da rayuwar shi sai manzo Allah ce hal shaqaqta qalbahu wa ra'aita zalik ka tsaga zuciyar shi ka shiga ka ga abin da ka faɗa ɗin hakan ne ba don Allah ya faɗi la ilaha illallah ba so da ka duk inda ake la ilaha illallah ba fariya ba ta ƙarya don inda ka ji ana la ilaha illallah kawai sunanta la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce masa ka duba zuciyarsa ka ga abin da ka faɗa hakan hakan ne usamatu bin zaid ya shiru shi dai cewa yake tuba nake ya rasulullahi tuba nake ya ma'aikin Allah a taimake ni a taimake ni a gafarta mun to yayi sa'a annabi yana nan to ka kuma yau wanda ke kashe mutane da gangan wane ne zai neman maka gafarar Allah sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ka gafarta wa Usama Allah ce na gafarta mashi aka ce yanta wuya kuma yanta wuya saboda kashe wannan bawan Allah da yi ko daga nan usamatu an rawaito wani hadisi na shi ya ce ƙultu ya rasulallahi na ce ya ma'aikin Allah wallahi takobin da ya gani ne ƙana ha kamfan minas salaki ya ce tsoro yake ji ya ga takobi ga yawa jini na wuce so ashe kaga idan mutum ya ce la'ila illallahu to ya tsira daga a kashe shi ko a ci mutuncinsa ko a cutar da shi sannan dukkan rai sunan shi rai ko sai Allah ya ce la yastawi qa'imuna القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما أدينا كشف متاني باكو كسامة أرنكا sai ka kashe mutum kamar wasu sai sai na ga bayan wani to in ka ga bayan shi kai ma sai an ga bayan ka shikenan ai wanda yake so ya ga bayan wani shi ma sai an ga bayan shi an gane an ka in ya mutu kai ma sai ka mutu so haka in ka kashe shi ka ga bayan shi kai ma za ka mutu ko da ba a kama ka ba ka gudu jini alhaki ba zai barka ba Allah ba zai taɓa bari ba baya barin jini haka kawai tun da kaji ya ce a nemo diya a biya a yanta kuyanga kowai azumi sittin ka duba wahalan azumin nan wannan fa ana magana ne akan mahimmanci na rai girma na rai dama na ɗan adam so da haka a daina kashe mutane a rabu da kowa in kwanan shi ya kare ma zai mutu kuma babu abin sha'awa illa mutum ya rayu saliman wa aminan a ce ma baka taba dukan kowa ba to balle mutuwa irin ta yanzu da shari'a yana ba mu wani labari wani lokaci wani mutu ya zo zai daki wani ce wallahi in ka dake ni zan mutu kuma ya dake shi ya mutu wanda ya dake shi kuma ya mutu hankalin shi ya tashi a saboda mutuwa akwai tashin hankali ya ce in ka dake ni fa zan mutu fada za su yi ya ce in ka dake ni wallahi zan mutu kuma ya dake shi ya mutu to daga lokacin kuma sai hankalin mutum ya tashi saboda mutuwar mutuwa ce baka isa ka dawo da mutum ba la yastawi alqa'iduna min almu'minina Allah ya ce ba za ka hada waɗanda suka zauna a gida daga mu'minai ba anil jihadi ga barin zuwa jihadi ghayr ulul dari ko sabanin waɗanda suke da larura wal mujahiduna da waɗanda suka tafi jihadin fi sabilillahi wajen ɗaukar kalmar Allah bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da kawukansu dukiyarsu da kawukansu garansu ga dukiyarsu faddara mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala alqa'idina daraja wanda ya tafi jihadi ɗaukar kalmar Allah gashi ya ba da raisi ya ba da dukiyarsa ya fi wanda ya zauna a gida don larura daraja ko ba za su taba zama ɗaya ba a fin niyyati wa ziyaratul mujahidin bil mubasharati ga niyya ga dukiya ga zuwa da kai ya fi sako wa kullum min al fariqain dukkan su kuma guda biyu inji Allah wa adallahu al husna Allah ya musu alƙawarin aljanna wancan uzuri ne yana da niyya an niyyatul mu'min khairun min amalihi amma a jama'ar annabi ne ake samun wannan mutum bai aikata aiki ba ya niyya zai aikata aikin sai Allah ya bashi ladan aikin wannan alfarma annabi ce kana kana zaune yanzu ka sai kai tunani ka san musamman mutumin da bashi da kuɗi akwai lissafin dokin rano amma Allah ya taimake shi ya wani lissafin mai kyau ce kai ya ga talaka ce da ma Allah ya bashi kuɗi mana wa'annan dole ciyar da su a take kawai sai Allah ce ku rubuta mishi ya samu kudin ya ci da su Allah Muhammadu kenan a al'ummar manzon Allah ake yin wannan anniyatul mu'mini sai ce khairun min amalihi alfarmar annabi kenan sai Allah ce a rubuta mishi ya samu kudin kuma dukkan su ya ci da su sai gwamna kuma sai fara lissafi shi ai in na zama gwamna ko shugaban kasa sai na daura wani wani sai na ba shi wahala sai a ce karku rubuta ku rabu da shi tukunna da ya banji sauki ya samu dan dubu biyu dubu biyar ya sauka sai ce asta ga firin sai ce to a yafe mishi a shafe ba ba abin da kai zuciyarsa da ya nufi ba ko idan wani ya yi brok ya ce ai da za a samu dama a yi ruwan kusa inci tara tara kowa ba ya mutu ko ba haka ba amma da ya samu dan dubu biyu ya ci abinci ya huta ya shiga inuwa jama'ar manzala sai ya shiga masallaci ta Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa ila sirati bila astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sai yi alwala ya kurkure baki ya sheta hanci ya wanke fuska ya wanke kafa yana shiga masallaci ya sallah sai ce astaghfir yayi istighfari wa annabi salati sai a ce to dama ƙa'idar al'ummar manzo Allah in sun yi zunubi ba a rubuta ana jinkirta musu har sai sun tuba yana yin wannan sai a ce a yafe masa an gafarta mishi anniyatul mu'mini khairun min amalihi so da aka sai Allah ya sai ce wa kullum wa'adallahu al-husna da wanda ya zauna a gidan yake da niyyar tafiya jihadin da wanda ya tafi jihadin wa kullun wa'ada Allahu al-husna kilahuma dukansu ubangiji ya tanadan musu kyakkyawa hiyal jannatu ita ce aljanna kaga alfarmar annabi kenan yana cikin su amma wa faddala Allahu al-mujahidina Allah ya fifita waɗanda suka tafi da kansu da dukiyarsu ana ka'idina akan waɗanda suka zauna a gida ajaran aziman ubangiji zai ba su lada mai yawa sai ya ce mu ubangiji ya ce darajatin minhu wa maghfiratan wa rahama wa kana Allahu gafurar rahima daraja ce daga Allah madaukakin sarki ba'duha fawqa ba'din min al-karamati ba'duha fawqa ba'din min al-karamati darajatin minhu daraja ce daga Allah ko ba'du a fauka ba'di ga darajar an ƙara daraja akan daraja an ƙara daraja akan daraja wa maghfiratan da kuma samun gafara Allah ya gafarta musu wa rahmatan kuma ubangiji ya sa su a cikin rahamarsa wa kana Allahu ghafuran li awliyaihi ubangiji mai gafara ne ga masoyan ubangiji Allah ya ƙara sa mu cikin masoyan ubangiji soyayyar ubangiji yawan zikirin Allah san bayan Allah duk wanda aka ce bayan Allah wani ya mutanen kirki ka zaba kana kaunar su karka ki su karka zage su karka gaba da su karka zagi masoyan su karka cutar da su saboda mahimmancin bayan Allah sai Allah ce man adani waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda ya gaba da waliyi na bawan Allah Allah ce ɗebo kayan yakin san ɗebo na zaka yi yaki da Allah baka iya yaki da Allah saboda haka wa kullum wa Allah lusna darajar da warhama sai ubangiji ya ce wa kana Allah gafuran li awliyai ubangiji mai gafara ne ga masoyan shi rahiman bi ali da'ati kuma ubangiji mai jin kai ne ga masu yi masa da'a ubangiji yana jin kansu Allah ka ji kanmu Allah ka sa mi maka da'a albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam
العظيم